mai sauraro Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin da zamani ɗauke da ci gaban labarin da muka kawo mai sauraro a cikin shirye-shiryenmu na baya wanda kuka ji mu da wani tsohon ma'aikaci da ya koma tukin baburin are da sau wanda ya kukan cewar ya gamu da wani ɗan walawala ya raba shi da wayarsa ta hanyar dabarun ɗaukansa a matsayin shata. ƙarshe rinka zagayawa da shi wajen masu kifi da masu cefanen kayan miya suna gaishe su kuma daga bisani bayan tsawon lokaci ya ga cewar ya shaida wannan mutumi da suka yi hakan da shi wanda shi ma ma'aikaci ne na kwansabulari na sa kai na ɗan sanda kuma aka je gaban kotu aka yi shari'a kuma kotu riga ta yanke hukuncin cewar shi wancan ma'aikaci na kwansabulari ɗan sandan sa kai ba shi ne wa wannan tsohon ma'aikaci da ya koma tujin adadi da sau waccan walawala ya karɓe masa waya ba biyo bayan musawa da ya kuma kotu ta bashi rantsuwa da alkur'ani mai girma ya ɗaura alwala ya rantse ya dafa a kotun kotun ta sallame shi shi ma kuma wannan tsohon ma'aikacin da ya ajiye koma tujin adadi da sau ya ce ya gamsu da alkur'ani da ayar Allah to ya zuwa yanzu dai wannan tsohon ma'aikaci ya sake karkaɗo takaddunsa na aiki ya kuma sake hawo baburin a daidaita sauwa ya yo mana komayya yana ganin yana da wani hanzari ba gudu ba akan wani abu da yake ganin shine dalilin ma da ya sa ya bar aikin ashe shi ma tsohon ma'aikacin abokin wancan da ya zargi ne a baya shi ma ɗan sanda ne amma dai waka a bakin mai ita aka ce ta fi daɗi ina sunan baba ni ma an kira ka da baba amma kaka ɗauka ni ma gurin masu kifin zamanin ƙazuwa.
Eh suna na Ahmed Usman amma kuma lokacin da nake aiki ɗan sanda ina saye da kakin mobile ana kira na small with lion heart.
Ɗan ƙarami da zuciyar zaki kenan mun wannan wannan haka yake. gaskiya ne wannan to salamu alaikum jama'a alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi allazi ahadana bil iman ka yi bayanin cewa mutane suna taimaka batutuwa na an ce tsohon ma'aikaci ne kai eh ba a san wani aiki ba kuma ya aka kamar aikin eh ina ta samun irin wannan korafe-korafe mutane da dama sukan tare ni a'a ofisa shin wai kai me yasa ka bar aiki ne sai in dariya in kaɗa kai wani ya ƙara tare na to abin ya ishe ni kaga mai saurare wani zai iya tunanin sata na yi a'a um, wani na harbe na gudu to yau dai na zo in bambance tsakanin aya da kakuwa kowa ya fuskanci yau abin da ya sa na bar aiki mai saurare ni dai bawa ne na Allah kai ma bawa ne na Allah ina aiki na farko a kwalli police station daga nan kokari na da jamuntaka ta oc mobile ya yi takakkiya ya ce ina jin labarin wani bawan allah sumuli ya je wajen dpo na ka bani shi in je rantsa dahi aka kira ni sumuli ga mai gidan ka samu na ce to ana wasa ana dariya ya ɗauke ni ya kai ni hotoro mobile 9 daga nan shine na cire baƙaƙen kaya na sa na mobile na ci gaba da aiki na a nan ina bi a hankali ina aiki na har wani lokaci ya zo da aka ɗauke mu za a kai mu Maiduguri goza don a tunanina kuma a yadda na karanci aikin duk mutumin da bai je wannan gurin tirenin ɗin ba to gaskiya da sauransa mu muna tunani wannan guri shine hajjin ɗan sanda a lokacin da aka zuba mu a mota za a tafi da mu mutane don gozan ko kuma gurin training din eh ai goza din ai wajen training din ne mutane a nan barin ma yan uwana yan sanda suna cewa su moli Allah ya ji kanka ina amin saboda tsabar zuciya haka aka ɗebe mu aka kai mu wannan Maiduguri na je na yi wannan course na dawo na ga hatsarurruka kala-kala Allah mai girma mai kowa mai komai ya tsare ni na gama aiki na lafiya lau na dawo gida to ina dawowa gida Allah dai mai iko sai mun wata baiwa baiwa nan ko ita ce mai sauraro ka saurara da kyau domin a cikin baiwawakin nawa da zan faɗi kai kanka shari'a baya da aka yi sai ka ba kanka amsa mai sauraro shari'a baya fa ta ƙare ba ita muke magana ba faɗi baiwarka.
To, baiwar nan tawa ita ce, saboda baiwar da na yi, ya ba abokaina da kuma iyayen gidana sha'awa har suka ɗauki award suka bani. To, na farko mai sauraro ina so ka gane wani abu. Shi ɗaukan award a ba mutum more especially na Sai a waɗin me aka baka.
award aka bani saboda kama-kaman ɗan fashi da nake yi.
Ka kama yan fashin kai ma?
Ah, in kana so ka ji kamar guri biyar da na kama, ai ga ni ga ka, ga kuma award ɗin a gabanka.
Mecece a waɗin karantawa mai sauraro ya ji.
To, number 209216, TC Ahmed Usman, commended for your zin gallantry, Zin ko zil.
zeal, gallantry, and the dedication to duty when on 3621 by 20 40 hours you arrest two armed criminals suspected to be armed robbery. The arrest led to further arrest and recovering of a wristwatch and IS glasses and the sum of money 3,260.
Wato idan muka fassara a takaice wannan yana nuna cewa ƙoƙarinka ne da jajircewarka aiki har ta sa a ranar talatin ga watan shida shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya daidai karfe takwas kenan da minti arba'in.
da minti arba'in ka kama wasu ɓata gari da ai da suke ɗauke da makamai waɗanda ake zargin 'yan fashi da makami ne kuma kama sun da kai yasa aka sake kamo wasu dalilin wa'annan da ka kama na farkon kuma har aka gano wasu daga cikin abubuwan da aka zargin sun ɗauka wanda ya haɗa da irin agogunan nan masu tsada da kuma jimillar kuɗi naira dubu ah, naira dubu nawa ne miliyan ne ko dubu ne Eh, ya kai naira gashi dai 326 naira dubu uku da ɗari biyu da sittin a wancan lokaci dubu uku da ɗari biyu da sittin.
Kwarai kuwa. To, mai sauraro wannan shine na farko da ka ji To gashi ana baka award kuma ana maganar ka ba aiki ritaya kai koya.
a ni ba ritaya ne ba ni ba ritaya ne ba Allah ubangiji mai kowa mai komai shine ya jarabce ni da rashin lafiya na kwana arba'in da ɗaya ban zo aiki ba kuma ban turo ba to mai sauraro Allah yakan jarabci bawansa da duk Duk me ya faru.
sai aka sai da ban zo na yi report akan wannan kwana arba'in da ɗaya ba sai aka ba ni takardata ta sallama aiki amma ina so mutane su bambance akwai dismiss akwai, Kura kenan.
eh, akwai kuma dizata shine muke kira jan kunne Shi ba kura ba ne.
shi ba kora ba ne jan kunne ne ko Allah Ubangiji zai sa ka gane laifinka ka kuma tuba ka daina Ka ce kai ma kunnan aka ja maka.
ai ni kunnan ma kunnan ma ko kunnen giwa ne to fa ya jawo Au, Ka ka ji a jikinka ki.
a naji shekara goma sha shida ba wasa bane ba Wai shekara sha shida ana jan kunnan.
shekara goma sha shida shine ce maka ko kunnen giwa ne to ya jawo hakan aka kai ni gidan zu ba zan can kallo ba
A yanzu kai kana jin sanda ake ja.
ya ina ji mana tunda kullun zan tashi ina buƙatar aiki na a cikin zuciyata kuma gashi ba hanyar da zan koma aijan kunnen kullun ina jin shi Ya jawo yanzu ko bai ya jawo.
jawo to shine Ba za a nake ɗan ƙara ba.
a shine nake roƙon Wai wurin yanzu wata shekara nawa kace ana jan.
shekara goma sha shida a cikin hudun mu ne zama A'a kai kuma ya zaka ya ka tsari shi ne za su yi a daidai ki kawo su kashe ni? Roƙon da nake yi wa yanzu mai girma IG dan Allah da AIG da DIG da babana kwamishina of police na Kano a yi haƙuri a yi haƙuri Allah ne ya jarabce ni a yi haƙuri na tuba ba zan sake ba ina babana ganduje kuma anya ko wannan tukin a daidaita sawon da kai bai- bai bai- bai ragargaje ka ba watakila in ka koma yanzu da ana ce maka small with lion heart karami da zuciyar zaki anya ko yanzu in ka koma baba ba- baka riga ka abin nan ba alhamdulillah ka taɓo mu inda yake kaikayi ai akwai meti na mu talatin da shida Allah ya ji kan Alhaji Dr. Ado Bayero Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta shine yake ina dan badala duk mai son aikin dan sanda ya zo muka taru a ƙarƙashin bene Dr. Ado Bayero yana saman bene ya ciro wata 'yar takarda ya ba mu yace kun zama yan sanda wai za ka iya aikin a yanzu a shekarun nan naka in an mai da kai za ka iya irin wannan abin da aka baka a din na kama ɓata gari duk da makaman da suke ɗauke da shi.
to ai baka sani ba ai yanzu sunan ma ya canza lokacin ina da uniform ana kira na small with lion heart to ai yanzu baiwar da Allah ya bani ta ninka ta baya sai na koma jan zaki jan zaki na wuce small with lion heart to ga gaba ta zo al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana neman taimako dan Allah A- AIG dan Allah kwamishina dan Allah DIG ku fito da ni na ga su ku fito da ni ga gaba yayi na taimaka al'umma annabi in taimaka musu da baiwar da Allah ya yi mun yanzu in an fito da kai an ce ka tafi gozan ko ka tafi tsambisa ko ka tafi wani guri da ake waɗancan abubuwan.
Na'am.
Anya kuwa ka iya zuwa.
wallahi wallahi baba suda ba gudu ba ja da baya ai baiwa ce baiwa ce baiwa ce Allah ya bayar a jaraba mana a gani su waɗancan ƴan fashin da na kama ai ai ɗaya daga ciki na gaya maka ɗaya daga ciki na gaya maka suna nan daki daki ban sani ba ko da lokaci in ana da sha'awa zan faɗi an fashi waje waje waje waje kala biyar a ga irin gwagwarmayar da na yi da su a shin Anya kuwa kai kaɗai kake wannan aikin ko da ƴan kulumbutai na ga wani ɗan guru-guru nake gani a wuyanka.
a ba kulumbotai kawai Allah ne ya yi mini baiwa Wannan ɗan rumu-rumun da nake gani a wuyanka anya ba laya ba ce.
a'a ba wai laya ce a a a rumina ba- a jikin rumina ba a'a na dai rataye abina ne kawai saboda adda kama ina tuki na cikin yara wanda suna bata mana sana'ar da sauransu to ni ma a matsayin ana cewa wani baba baba baba to ni ma na fito a irin kallon su ina wannan tuke-tuke kuma ina ganin abubuwan da suke faruwa shi ma ilimi ne nake daɗa ɗauka Cikin ƙasa da minti ɗaya karkare.
To, do Allah mai sauraro dukkan musulmi ina roƙo, ina roƙo don Allah don annabi a taya ni da addu'a. Idan komawa ta alkhairi ne Allah Ubangiji ya koma da ni da gaggawa, in kuma ba alkhairi ba ne ba Allah ya canza mun da abin da ya fi alkhairi, amma ina roƙon mutum biyu iyayena da ganduje. don duje ka taimaka don girman Allah ga ɗanka ni ba bako bane ba haifaffen ɗan yaka sai ni mahaifiyata kuma tana nan kofar gu- kudu gidan sarkin dogarai Adamu a nan take sannan kuma ina roƙon mai martaba to daman Allah ji ɗan ado bayar shi ya sa ni aikin to ya bar baya ku taimaka don girman Allah ku taimaka ga ɗanku zai zai ƙara sa a daidaita sahu a mai da ni aiki na To mai sauraro yadda tattaunawar ta wakana kenan da wannan tsohon ma'aikaci wanda yanzu ya koma tugin da so kuma yake ganin har yanzu da kwarinsa zai iya komawa fagen fama ya sake fafatawa biyo bayan dogon jan kunnen tsawon shekaru da ya ce an masa kuma wai kunnen ya jawo amma dai ban ga ya tsinke ba har yanzu kunnuwansa guda biyu suna nan duk da ya ce ko sun kai na girman giwa watakila in ma an kashe gidan zu ba fa zai yi daɗin kallo ba to Allah ya sa a mayammar da kunnuwansa daidai ya koma bakin aikinsa idan hakan ne mafi alheri kamar yadda ya faɗa Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki akan mita 88.5 da na FM muryar zama